lokacin da kayi fushi an ce milkun nafsi indal ghadabi shine lokacin da kayi fushi ka hau to ka mallaki zuciyarka kar ka zartar da komai marar kyau a lokacin wa huwa ghairu kazimil ghaizi yace wannan ba shine kazimul ghaizi ba wannan daban wa milkun nafsi ba'da wuqu'il ghadabi yana bambanta ma tsakanin makarimul akhlaq waɗanda suka yi kama da juna ne yace shi milkun nafsi bayan aukuwan fishin ne to anan zaka mallaki wato zuciyarka karka yadda ka gina wani abu akan wannan fushin naka wa kazmul gaizi qablahu shi kuma kazmul gaizi shine kawar da fushi kafin fushin ya wakana kun ga daban ne shi milkun nafsi ka mallaki zuciyarka bayan fushi shi kuma kazmul gaizi kafin fushin ya shigo zuciyarka ka kawar da shi shine wal kaziminal gaiza din li hadisi saboda hadisin da ya zo man ka zama gaizan wa huwa yastati'u an yunaffizahu kun gani ko duk mutumin da ya kawar da tsananin fushi zai iya zartar da shi a gane to wannan shine yake da wannan fatala kenan kafin fushin ya zo ka kawar shine ake cewa kazmul ghaizi an ci al kuma fushi mai tsanani yadda za ka ji shi kamar wuta aka fura a zuciyarka saboda gaizu din a larabci a gaizu din a larabci yana zuwa tsananin garwashi yana zuwa konewan garwashi ne shi ne aka kamanta shi da tsananin fushi روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب منذ صلى الله عليه وسلم يقول وي الجارمي هين الشديد كنا جارمي باشيني وند زي daga mutum sama ya kada shi ba wannan ba shine jarumi ba yace innama shadidu jarumi mai karfi allazi yamliku nafsahu indal ghadabi shine wanda lokacin fishi to yana mallakan zuciyarsa ba zai zartar da komai saboda yayi fishi ba warawal bukhari an abdullahi bin yusuf an malik bihi imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin daga abdullahi bin yusuf an malik bihi da wannan lafazin ma'ana ya rawaito min tariki malik kenan gane sanadinsa shine tsakaninsa da Malik din akwai Abdullahi bin Yusuf Abdullahi bin Yusuf ya rawaito a gun Malik shi kuma Malik ya rawaito a sanadin da muka faɗa da zu'ani bin Shihabin an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairata wa Muslimun an Yahya bin Yahya wa Abdul A'la bin Hammad kilahuma an malikin bihi wannan sina'a ce ta hadisi ake koya muku ilimin sanadi da ke galibi yanzu kawai ana karanta hadisi ba batun sanadi shi muslim ya rawaito daga gun shehinsa yahaya bin yahaya da kuma abdul a'la bin hammad wayannan dukansu malaman muslim ne agunsu yake rawaito hadisai kilahu masu biyu dukan kuma sun rawaito an malik daga gun malik shi kuma malik da wancan sanadin da muka faɗa na farko da wannan ne ya rawaito sai makarimun akhlaq na talatin arrahamatu wa riqqatul qalbi arrahama tausayi rikatul kalbi shi ma tausayi ne diddu ne na galizul kalbi da muka karanta daga baya mutumin da yake da saukin kai ko saukin abin nan zuciyarsa ba mai tauri ba ne ma'ana yana da laushin zuciya shi ne wancan galizul kalbi duk abu ɗaya abin da ake nufi tausayi shine ar-rahma wa riqatul qalbi didduha ghilzatuhu kamar yadda muka faɗa wa raqiqul qalbi zu rahmatin wa shafaqa li jami'il khalqi an ce riqatul qalbi didduha ghilzatuhu shine tsananin zuciya eh tsananin zuciya an ce raqiqul qalbi kuma zu rahama mai rahama wa shafaka mai tausayi li jami'il kalki ga dukkan halitta ba wai kawai mutane kadai yanzu akwai yara mugaye mugayen yara sun ga gadan gare mun sai su bige a sanda suka yi shi saboda gilza gilza na zuciya ina ruwanka bawan Allah ne gadan gare ya shi ina ruwanka da shi me yasa ka قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك wannan aya ta gabata hatta a wannan zaman yana shiga babi da yawa kaga anan Allah subhanahu wataala ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghaliz alqalbi lanfaddu min hawlika kasancewa a rahmar da Allah ya maka ka zamanto mai tausasawa ka zamo kana da kana da tausayi an ma'az aw mu'az innahu kana yaqulu ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila al-yamani yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike ni yaman faƙala sai ya ce min la'allaka an tamurra bi kabari wa masjidi kad ba'astuka ila qaumin raqiqatin qulubuhum yuqatiluna ala alhaqqi marratayn faqatil biman ata'aka minhum man asaka rawahu ahmad da manzo ya yake ma'az ya ce la'allaka an tamurra bi kabari wa masjidi wannan aiken da na yi ma ta yiwu ka dawo bana nan a zuwa ce ma manzo Allah ya rasu ga kabarinsa za ka same ni za ka samu masallaci na ba za ka same ni ba la'alla ya ce kad ba'astuka ila kaumin na aika ka gun wasu mutane raqiqatin qulubuhum wannan ina ganin ko riwaya ce haka wato ko kuma waji ne saboda a larabci zaka ce raqiqin qulubuhum ko raqiqatin qulubuhum qulubuhum din fa'il ne na raqiqatun din an sami shi ta anisi saboda kulub din jami'i ne ana kiran shi annatu sababi annatu sababi ake ce mishi a babin nat misali idan ka zo ka ce ja'a zaidun karimun abuhu in ka ce ja'a zaidun alkarimu to alkarimu din na'ati ne na zaidu in ka ce ja'a rajulun karimun karimun din na'ati ne na rajulun amma in ka kawo wani suna a gaban zai zamo na'ati na wannan sunan da ka kawo ne kuma yana da hukunci na fi'ili ja'a rajulun karimun abuhu abuhu din zai zama fa'ili na karimun ne wani mutum wanda babansa shine yake da karamci ya zo gani annatu sababi kenan da yawa yana rudar da masu koya koyo kawai idan ka tsaya a na'at din shine na'at na Allah da annabi wanda muka sani ja'a rajulun karimun ja'a zaidu lil karim ja'a ja'a qaumun kiram wannan na'at wanda muka sani amma ka kawo wani abu a gaban to na'atin ya zamo na wannan abin da ka kawo shine ake cewa na'atu sababi anan da yace na aike ka zuwa gun wasu mutane ya ce rakikacin kulubuhum mutanen zukatansu suna da laushi ba su da tauri zukatan nasu ne suke da laushi ba mutanen ba saboda ya kawo kulubuhum din a gaba ya ce yuqatiluna alal haqqi ya ce suna yaƙi suna yaƙi suna yaƙan juna ko suna yaƙi akan gaskiya marratai ne wannan marratai ne din ya faɗa so biyu ne Eh. sai ya ce faƙatil bi man a ta'aka minhum man asaka kai ma ka yi yaƙin tare da waɗanda suka maka biyayya ka yaƙi wanda suka saba maka shine faqatil biman ata'aka minhum man asaka ai faqatil man asaka ka yaki wanda yaki binka biman ata'aka minhum tare da waɗanda suka suka maka biyayya a cikin su kaga anan yace ila qaumin raqiqatin qulubuhum shine riqqatul qalbi din da ya fada wa min rawahu ahmad imam ahmad ne ya rawaito wa min alwajibi yana daga cikin wajibi an yarhamal qawiyyu da'ifa mai ƙarfi ya tausayawa marar ƙarfi wal kabiru sagira babba ya tausayawa ƙarami kama ja'a kamar yadda ya zo a wannan hadisi an abdullahi bin amr yarwihi daga abdullahi bin amr yana rawaito shi qala ibn sarr yana cewa ibn sarr ya ce عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا حق كبيرنا فليس منا duk wanda baya tausayawa yara kanana cikin mu bai san haƙƙin babba daga cikin mu ba baya tare da mu saboda haka ana so mutum ya zamo mai tausayi galibi tausayawa za ka iya ganin mutumin da ba shi da abinci ka tausaya masa yana cikin yunwa ba shi da sutura ka tausaya masa ba shi da abin sutura kayansa a yayyagi yana tafiya ba takalmi ka tausaya masa ka gani ko in a makaranta ne a duk aji ana da littafi ana karatu shi bayi da kudin da zai ci littafi ka tausaya ka siyo littafi ka bashi wannan da hanyoyin tausayi ne amma ce kai ba ruwanka da al'umman da suke kewaye da kai kawai kai kanka ka sani ta wannan ba imani tare da kai ba tausayi rawahu abu dawud abu dawud ne ya rawaito makarimul akhlaq na 31 kazmul ghaizi shine wanda muka ce daban yake da milkun nafsi a baya kazmul ghaizi daban milkun nafsi daban kamar yadda a can muka bambanta ma a can shi kazmul ghaizi shi ne kafin fishin ya faru shi kuma milkun nafsi bayan ya wakana قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين cikin jerin tabi'o'i manya makarimul akhlaq Allah da yace allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i sai yace wal kazimin al ghaiza shine waɗanda suke kawar da fushi ba za su ma bari fushin ya afku ba wal'afina anin nasi da kuma masu yi wa mutane afuwa ba sa ramuwa sai Allah ya ce wallahu yuhibbul musinina Allah yana son masu kyautatawa an sahal bin ma'az bin anas al-juhani an abihi daga sahal bin ma'az bin Anas al-Juhani an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallama qala daga gun annabi sallallahu alaihi wasallama yace man kazama ghaizan duk wanda ya kawar da fishin shi wa huwa yastati'u an yunaffidahu shi zai iya zartarwa amma ya kawar da'ahu Allahu yawmal qiyamati Allah zai kira shi gobe kiyama ala ru'usil khala'iqi a gaban dukkan halittu shi ake nufi da ru'usu anan hatta yukhayyirahu har ya bashi zabi fi ayyil huri sha'a ya duba ga 'yan mata hurul ayyin na gidan aljanna ya zabi wacce yake so cikin su rawahu tirmidhi tirmidhi ne ya rawaito kala sai ya ce haza hadisun hasanun gharibun wannan hadisi ne hasan garib kun san ma'ana hadisi hasan ba yayi ba ku karanta ainun nukuba ba Eh, wa yake koya muku mustala bayan ss3 wa yake dauka mustala a ss3 mallawan yawa mallan ne to shine hadisi a kul hasanun kul kul kul hasanun kul hasanun lizatihi in jawarat eh, كل حسن لذاته إن جاورت آه إن إن زاورت من آخر آه آه an ce hadisi hasan hadisi sahihi ne bambancinsa da hadisi sahihi hadisi sahihi rawinsa dabit ne tam yana da dabtu tam hadisi hasan rawinsa yana da hafifu da shi ne bambancinsu kawai shi kuma hadisi karib shine hadisin da mutum ɗaya ne ya rawaito shi misali ka ga hadisi Umar bin Khattab shi kaɗai ya rawaito ba wani sahabin da ya rawaito kamar hadisin innamal a'malu binniyati Umar ne kaɗai ya rawaito radiyallahu ta'ala anhu cikin dukkan sahabbai shi ake cewa garibi eh an-nasiha makarimul akhlaq na 32 nasiha annasihatu min akhlaqil anbiya'i nasiha yana cikin halayya na annabawa annaba ba za su ga abu madara kyau su yi shiru ba ko su ga abu mai kyau ba a aikatawa ba su yi magana ba wahiyar irshadun nasi nasiha ita ce shiryatar da mutane limahu wa aslahu wa as'adu lahum fi duniya wal akhirah shiryar da su zuwa aikata abin da shi ya fi musu maslaha shi zai janyo musu jin daɗi a duniya da lahira kaga mutum yana shan kwaya habawa ne kana musulmi za ka sha kwaya cikin lumana kuma a gefe ba cikin jama'a ba ana cewa nasiha cikin jama'a fallasa ne idan kai wa mutum nasiha cikin jama'a ka fallashe shi ne ka shi mutum shi ka kira shi gefe inda ba kowa wane wannan abin da kake bai dace ba Allah wane ya ci to ai to insha Allah daga yau ne ko ba zan kare to da wannan ne kowanne musulmi zai zama mai da'awa kuma kowanne musulmi zai saukar da haƙƙin musulmi a kansa kai dai ka gaya masa naka ya gane ya bari kare bari shi saboda muhimmancin nasiha ne manzo ya ce addinin nasiha din addinin ma gaba ɗaya addinin ma nasiha ne saboda idan ba nasiha kowa lalacewa zai yi kala ta'ala uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin in ji wa kenan in ji annabi abin nan hudu ne annabi hudu alayhi salam shi ne mai nasihun ba wa an lakum kuma annabi nuhu ne ya faɗa ya ce zan isar muku da saƙonnin ubangiji na na annabta wa ana lakum nasihun ni mai yi muku nasiha ne aminun amintaccen Allah ne ba zan gaya muku abin da Allah bai faɗa ba عن جابر بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم جرير بن عبد الله يتناي ومن زعل صلى الله عليه وسلم بايع أكن zan tsaye da sallah a kan lokaci zan ba da zakka sannan zan yi nasiha ga kowanne musulmi ma'anan bai'a wannan yana nufin ya ɗau alkawarin wannan yin wannan abun manzan Allah har tsawon rayuwarsa ba zai bari ba yayin da za ka san muhimmancin nasiha bai'an da ya yi wa manzan Allah a kan nasiha kuma ya haɗa nasiha da sallah da zaka ga sallah wajibi zaka ma haka ya shigo da nasiha layin wajibabu رواه البخاري وروى مسلم عن محمد بن عباد عن سفيان قال قلت لسهيل إن أمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك yace shi Sufyan yace nace wa Suhail Amru ya karantar da mu wannan hadisi daga kaka kaka kuma daga gun babanka ne ya rawaito kala sai ya ce wa rajautu an yuskita anni rajulan amma na so da ya cire min mutum ɗaya tsakani kala faƙala sami'tuhu min allazi sami'ahu minhu abi to zan cire ma mutum ɗaya ɗin da kake so a cire ma ni na ji shi daga gun wanda babana ya ji a gunsa kana sadiqan lahu bi sham abokinsa ne a sham ya ji wannan hadisi a gunsa to saboda haka ni na ji hadisin daga gun wanda babana ya ji saboda haka kaga kai a sanadin an cire maka mutum daya wannan shine ake ce mishi as-sanadul ali as-sanadul ali ake cewa misalin wannan wannan karatun da muke misali ni ne na koya muku wannan karatun a gane kaga kaji karatun a waje na ba to to sai wani ya karanta wannan littafin agun wanda ya karanta a wajenka agun wanda ya karanta a wajenka to kaga tsakaninsa da ni da na karantar da littafi mutum biyu ne to wannan ana ce mishi a sanadun nazil shikenan wani ya ce kai bari zan karantar da kai gun wanda wato ya karanta a gun shi wanda ya wallafa littafi kaga ya cire wanda ya karanta a wajen ka kenan to saboda haka daga bisani sanadin ya zama a sanadul ali shine wa ma abinnan wannan wa abinnan wa ma kallat rijaluhu duk sanadin da rijal din suka zamo kaɗan shine a sanadul ali wa didduhu zaka allazi qad nazala diddunsa shine sanadi mai mutane da yawa shine naziri kun gane yanzu misali kamar hadisan da dazu muka karanta riwayan malik zuwa gun manzon Allah da riwayan bukhari zuwa gun manzon Allah shi kuma bukharin ya rawaito a gun shehinsa shehinsa a gun malik to kaman wannan ne nuzuli shine masu rawaito su riwaya su yawa a sanadi uluwi kuma su zamo kaɗan to shine anan ya ce summa haddasana sufyan an suhail an ata ibn yazid an tamimi dari sannan sufyan din sai ya rawaito ya rawaito mana daga suhail ba daga suhail an ata bin yazid an tamimi dari ya cire mutum ɗaya din baban nasa din annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala addinun nasiha addini ma kacan kan dinsa nasiha ne ba yadda zai addini ya zauna ba tare da musulmai suna wa juna nasiha ba Kulna liman sannan sai muka ce gawa nasihan kala lillahi nasiha ga Allah wali kitabihi littafinsa wali rasulihi manzansa wali ayimmatul muslimina shugaban musulmai wa ammatihim da kuma dukkan musulmai gaba daya nasiha ga Allah shine binsa misali kai nasiha a bi Allah ka yi nasiha a yi aiki da ƙur'ani ka yi nasiha a bi manzo Allah sallama ka yi nasiha ga shugabanni su dinga yin adalci ka yi nasiha ga kowanne musulmi abin da yake marar kyau ya bari abu mai kyau ya aikata galibi mutane idan an yi maganar nasiha suna ɗaukan misali a hana mutum abu marar kyau ba haka ba ne nasiha zai kasancewa mutum yana abu marar kyau ne ka ce bai dace da shi ba ya bari ko baya yin abin da ya dace ka ce ya dinga yi kamar mutum ne mafi kuɗi marowaci ka mishi nasiya cewa wani me za ka yi da kuɗi abin da za ka tara ka bar su a rufe ka da likafani abin ne kame za ka yi da kuɗi ka dinga ba mutane suna amfana ba kaga shi ma'aruf shi al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar duk ana yin nasiha akai sai a makarimul akhlaq na 33 na 33 shine yace salamatu sadri min al samun a kubuta kubutan gillu kin kin jinin mutum a zuciyarka ka samu salama ka samu kubuta daga kin musulmi dan uwanka ko ka samu lafiya lafiyan zuci daga kin musulmi dan uwanka an ce salama lafiya salama kubuta yawa salamatu sadri هي هي سلامة القلب من أمراضه وأدرانه وأمراضه كجارة هي سلامة القلب شيء سام لا في زوجي daga cututtukansa wa adranihi da dattinsa wa amradihi daga a cututtukansa har yanzu hiya jami'ur raza'ili yace wa amraduhu hiya jami'ur raza'ili cututtukan zuci shine dukkan raza'il munanan halaye tabi'o'i dake zuciya adadadul akhlaqi kishiyoyin tabi'o'i kyawawa da muka karanta to shine ka tabbatar duk wani cuta da ke zuciyarka ka cire ka cire ta zuciyarka ta samu mai lafiya daga dukkan raza'ili qala ta'ala iz ja'a rabbahu bi qalbin salim a wata aya illa man atallaha bi qalbin salim eh ya zo wajen ubangijinsa da zuciya salimi zuciya lafiyayye ba hassada ba keta ba ruwa ba kin musulmi ba mugunta duk babu shi ne bi kalbin salim wa qala ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi kalbin salim ranan da dukiya da yaya ba za su yi amfani ba abinda zai amfani shine wanda ya zo da zuciya lafiyayye daga dukkan cututtukan zuciya an anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala qala yawman li ashabihi wataran yace da sahabbansa yadkhulu min hahuna rajulun min ahli aljanna kuji wannan hadisin sosai yace wani dan aljanna zai zai fito ta nan zai shigo mana ta nan a duniya fa kuma gashi shi dan aljanna ne qala ma'mar fi hadisihi sai ma'mar a cikin hadisin sa yace yace tantifu lihiyatuhu ma'an min wudu'in tawadda'ahu mu'allaqun mu'alliqun na alaihi fadakhala sa'ad a hadisin sa shi ma'amar yace shi mutumin ruwan alwalansa tantifu lihiyatuhu ma'an min wudu'ihi ko min wudu'ihi a gemunsa ruwan alwalansa yana tisa ruwan da ya yi alwala mana bai jima da gama alwala ba mutumin da zai shigo din duba mu'jizar manzan Allah mutumin da zai shigo din bai jima da gama alwalansa ba lokacin da zai shigo ruwan da ya wanke fuskansa yana tisa daga gemunsa shine abin nan min wudu'i min wudu'in tawadda'ahu mu'allakun na alaihi kuma yana rataye da takalmansa zai shigo ma'ana ya rike takalmansa a hannu a rataye zai shigo fadakala sa'ad sai sa'ad ya shigo yadda manzo ya sifanta قال ذلك مرت مرتين كل ذلك يأتي سعد yana manzon yana faɗan haka so biyu yau ya faɗi haka sa'ad ya shigo gobe ma ya faɗi haka wani ɗan aljanna zai shigo eh, gemunsa yana tisa daga ruwan alwalan da yayi, yana rataye da takalminsa sai sa'ad ya shigo gobe ma ana zaune sai ya faɗi haka sai sa'ad ya shigo falan ma sami a zalika abdullahi bin amr yayin da abdullahi bin amr ya ji wannan shi abdullahi bin amr abinda Allah ya taimake shi shi duk wani aikin alkhairin da ya ga wani yana yi to zai yi kokarin ya yi koyi da shi ko ya bi shi gida ya ga yaya yake saboda sufin sahabi ne dan gidan amru bin as ne shine in sarafa ma'ahu lailatahu da dare ya bi wannan sa'ad din ya tafi gidansa tare don ya ga me yake yi ya zamo ɗan aljanna kuma yana raye a doron ƙasa faƙala ya am sai ya zo ya ce ya baffa saboda za ka gaya duk wanda za ka girmama ankul ko to ya am innahu kana baini wa baina amrin ba'dul qawli amru din babansa yace tsakani na da babana mahaifina amru akwai ƙananan maganganu dan rashin jituwa na yi masa wani abin da ransa baya so fa'arattu an abita inda ka ina so da Allah kaman dama in kwana a wajenka kala na'am ya bi na akhi sai ce a ba komai dan dan uwana fa bata abdullahi inda huwa bata sa'ad na'iman sai abdullahi bin amr bin as ya kwana a gunsa amma ba bacci yake ba yana kunce da idansa ya ga menene wani irin ibada ne sa'ad yake yake yi da daddare har aka ce shi dan aljanna ne wa bata sa'adun na'iman shi kuma sa'adin kawai ya kwana yana tabbacin sa faiza ta'ara faiza ta'ara min al-layli zakara allaha lokacin da ya dan farka da daddare kasan kana yin bacci wani lokaci za ka dan farka to in ya dan farka sai ya ce subhanallah walhamdulillah ko ya ce la haula wala quwwata illa billah sai ya kara kunciya ya dan yi zikirin sa ya kwanta falamma asbaha da ya gari ya waye a haka kama sai ya tashi fa tawadda'a yayi alwala wa raka'a raka'ataini yayi sallah raka'a biyu kawai ثم خرج إلى الصلاة sannan ya fita sallan asbak fa sana'a zalika salasa layali kwana uku shi Abdullahi bin Amr bin As yana kwana a gidansa yana yin haka kullum la yazidu ala zalika kawai wannan shine abin da yake kullum bai zai kwana yana tabbacin sa kawai in ya dan barka subhanallahi walhamdulillah ya kwanta in ya tashi zai yi alwala ya raka biyu kawai ya je sallan asuba banda wannan ba abin da yake yi shi abdullahi bin amr ya dauka ko yana kwana yana karatun qur'ani yana kwana yana zikiri ne to shine falamma asbaha min al-yawmi salis a rana na uku da yawayi gari kada lahu abdullahi sai abdullahi bin amr bin as yace mishi innahu wallahi ma kana baini wa baina amrin illa khair yace ina rantsewa da Allah tsakanina da mahaifina amru ba komai sai alkhairi ma'ana fulani ya shirya wannan zai nuna ma akan gano wani alkhairi ka gane ko akan wani aikin alkhairi za ka iya yin ƙarya amma za ka zo ka warware ƙaryan daga baya ta nan ne muta malamai suka ce idan misali ka manta ko da gangan kai ƙarya to in dai ka je gun mutumin ka warware magana shikenan an yafe maka ba kai ba makareci ba ne ka fahimci wannan sosai sai zo ya warware maganan da ya fada ya ce maganan gaskiya ni da mahaifina ba komai tsakaninmu sai alkhairi ya ce walakin samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kulu ya dukulu rajulun min ahalil janna fa'ahabbtu an a'lama ma amaluka yace naji manzo sallallahu alaihi wasallam ne yace wani mutum dan aljanna zai shigo sai ya zamo kai ne ka shigo ina so na san me me menene aikinka wani aiki kake yi fa qala lahu sa'ad ma huwa illa ma ra'aita ya ibn akhi yace ba wani ibadan da nake yi wa abin da ka gani abin nan da ka gani cikin dararen nan guda uku shine kawai illa anni sai dai amma ni lam abid tunda nake tunda Allah ya halice ni lam abid daginan ala muslimin ban taba kwanciya ina dauke da wani musulmi dan uwana a zuciyana ba tunda yake ce a ce ya zo a shimfidansa ya kwana a zuciyarsa akwai wani rike wani musulmi ko fushi da wani musulmi ko wani musulmi ya mishi laifi bai yafe mishi ba ya zo ya kwanta ba taɓa yin haka ba shi ne ya ce au kalimatan na hawaha ko kuma ya faɗi wata kalima ne shigen wannan waddagin albagidu walkari an ce dagin mai kin musulmi shi ne a wata riwaya da ta zo a wata riwaya da ta zo sai da ya ce masa ba wani ibadan da nake sai wanda ka gani sai abdullahi bin amr bin as ya juya yana tafiya sai ya ce mishi tsaya da ya tsaya ya ce sai dai ni da kake ganin nan tun da nake ban taba zuwa shimfiɗata na kwana a zuciyata akwai wani mutum ba ina bin sa a rai ko na kulla masa sai abdullahi bin amr ya ce to ai da wannan ne ka zamo dan aljanna saboda wannan din yin hakan ai ya fi yin ibada cikin daren wahala wani allah sarki yana ba mu labari yana da muhimmancin baku wannan labari shi da ya ji wannan hadisin ya yi alkawari ya ce to sha Allah duk mutumin da ya mishi laifi ko mai mutum ya masa laifi to in ya zo kwanciya to zai niya wani nan da ya mun kaza kaza dinnan na yafe masa sai kwanta ko ya ce duk wanda ya mun laifi wanda na sani da wanda ban sani ba Allah ka shaida na yafe masa sai ya kwanta wani abokinmu ne sai akwai gonan da ya bayar ya je ya kashe wani ya wakilta a gonan yana aika masa kudi kudin sassabe kudin gyara kudin waye-waye kudin iri duk abin da ya fada yana ta aika masa kudin wancan lokacin ya kashe naira dubu ɗari shida sai lokacin girbi ya dau motarsa ya je kewaya sai ga gonan ko shuka hima bai ba ko shuka hima bai ba ya duk cutansa yake kawai to shi ne da ya zo kwanciya da ya zo kwanciya ya kasa yafe masa ya kasa yafe masa ya kasa bacci can ya jure ya je alwala ya yi sallah ya ce ya Allah ka bani daman da zan iya yafe wa wannan bawan Allah tukunnan ya iya faɗa a bakinsa cewa to Allah har wannan mutumin ma yi mana yafe masa wannan shi ake cewa riyada kenan ma'ana abin da imaninka bai kai ya yi abin ba saboda ya ma tsauri ka dage ka fi ƙarfin zuciyanka kawai kai kamar da muka karanta a mukaddiman wannan littafi cewa idan mutum yana da tabiya ko da riyada ko da murshidi ɗayan biyu ne zai gusar da wannan tabi'a din wa hadha sahabiyul kabir yace wannan sahabin mai girma inna ma wasala ila hadha al maqami yace ya isa ya kai wannan makamin ne fa yace ya kai wannan makami ne yace bi salamatil kalbi da kyan kyan zuciyarsa la bi kasratir ruku'i was sujudi wa tilawatil qur'ani was sawmi wa sa'iril ibadat yace ba da yawan ruku'i ko sujada ko karatun qur'ani ko azumi sauran ibadu ba kun ga dai ya fada yace abin nan da ka gani shine kawai saboda haka ne manzo yake cewa wani da kyawawan ɗabi'o'insa zai je ya tarar da makamin da masu yawan nafilfili da karatun ƙur'ani da yawan azumi ba su kai ba shi yasa aka gina tasawufi sufanci asali da tsarkaka zuciya saboda shi ne abin da idan ka yi shi to za ka samu taraki cikin lokaci kankani ba tare da yawan ibada ba kamar yadda maulana shehu ibrahim ya cikin ruhul adab ya kawo baituka da yawa irin wannan ma'ana sai a makarimul akhlaq na 34 islahu zatil baini ana cewa islahul baini kawai ana cewa islahu zati baini ya zo a cikin qur'ani a fattaqullaha wa aslihu zata bainikum kamar yadda zai zo islahu zatil baini huwa sulhu bainal khasmaini aw al qaba'il al mutanafira shine sulhun ta tsakanin masu wanda suka kai kara wani ya kai wani kara kotu ko zai kai ka kira su su duka ka ce da Allah ka janye karka kai in ka kai karan wane ka tona asirin musulmi dan uwanka ne kai nawa ne wane yake bin ka naira dubu ɗari na bashi bai biya ni ba shine zan kai shi gara to wane eh da Allah ka yi hakuri ka nemo naira dubu saba'in ka bashi shikenan ba maganan kotu kawo naira dubu saba'in a bashi shine sulhuntawa in an ce sulhuntawa mai haƙƙin shine zai sauko ya rage haƙƙinsa din shikenan sai a biya sauran a kashe wuta a hana zuwa kotu kun ga irin wannan zamani wannan makarimun akhlaqi muhimmi ne saboda yawan rigingimu da irin wannan suke faruwa hakanan kabilu ko jama'a waɗanda suke gujewa juna suke gaba ka shiga tsakanin ka sasanta su muhimmi ne sosai قال تعالى لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس yace yawanci yawan ganawanku wane ji mana wane ji mana ka kira wannan ku gane yawanci ba ka gani ciki kuma haka ne watakila maganan wani ne za yi ko za ci mutuncin wani ko za hada baki a cuci wani ji mana wane eh yawanci a wannan ya ce ganawanku ba alkhairi a ciki illa man amara bi sadakacin sai dai idan wanda ya ce jimana ya kira ka ba ka sadaka ne ya ce ka dinga ma sadaka au ma'rufi ko wanda ya kira ka ya umarce ka da aikata wani ma'rufi au islahin bainan nasi ko ya kira ka don ya sasanta tsakanin ka da wani dan uwanka da baka shiri ne in ba ɗayan uku nan ba yawancin ganawa da mutane suke ji mana zowaye ba alkhairi a ciki in ji Allah kuma ka bincika ka gani abin da Allah ya faɗa haka ne wa man yaf'al zalika ibtiga mardatillahi wanda ya aikata ɗayan wayannan abubuwa guda uku yace fa sawfa nu'tihi ajran azima zamu bashi lada mai girma ma'ana ka gana da mutum ka umarce shi ya yi sadaka ka gana da mutum ka umarce shi ya yi ma'arufi ka gana da mutum ka sasanta tsakaninsa da wanda ba sa shiri to yana da lada mai girma wa qala ta'ala fattaqullaha wa aslihu zata bainakum Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku sasanta tsakaninku ku sasanta tsakaninku ya kasance ba rigima kaga wannan magana ne muhimmi sosai ku sasanta tsakanin a family ne cikin kabilu ne a class ne a ko'ina a kowane irin nau'in mu'amala wati'ullah wa rasulahu in kuntum mu'minina ku yi biyayya ga Allah da manzansa in kun kasance mu'minai ne وروى مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة قالوا بلى سعيد بن المسيب يشي in ba ku labari ne na wani alkhairi ko wani abu wanda ya fi da yawa da yawa daga salloli da kuke yi da sadaka da kuke yi suka ce eh kala ya ce islahu zatil baini shi ne sasanta tsakani ya ce wa iyakun walbugdata fa inna ha hiyar halika ya ce kashedi ina ina kashedi ya ce ina hana ku kin juna gaba da juna fa inna ha hiyar halika ita ce wacce take aske zunubi take aske alkhairi take gusar da alkhairin da yake tattare da kai ma'ana gaba makarimul akhlaq na talatin da biyar ada'ul hukuki saukar da kowanne haƙƙi wanda yake kanka ba ada'ul haƙƙi ba ada'ul hukuki shi dan adam akwai haƙƙi da yawa a rataye a kansa komin yawan ibadansa da sallansa da karatun ƙur'aninsa in yayi wasa to rashin aiwatar da wasu haƙin da suke kansa zai sa shi wuta saboda da ladan karatun ƙur'anin da na filfilin ne za a biya haƙoƙin da ya danne a lahira to shi yasa ana gane mutumin kirki ta hanyar wanda zai yi ƙoƙari ya ga ya ba wa kowa haƙƙinsa saboda mutum yana da mu'amala da yawa a kowanne mu'amala zai ga akwai wani wanda yake da haƙƙi a kansa ko makocinsa yana da haƙƙi a kansa ɗan uwansa yana da haƙƙi a kansa mahaifiyarsa tana da haƙƙi mahaifinsa yana da haƙƙi matarsa tana da haƙƙi yaransa komin yawansa kowanne yaro ɗaya yana da haƙƙi to yaya zai da wannan abu to wani haƙƙin ne cikin waɗannan haƙƙoƙin zai sa shi wuta a gobe kiyama shi bai sani ba to shi yasa mutumin kirki za a gane shi ta hanyar wanda yake bawa kowa haƙƙinsa. huwa ada'u jami'il hukuki shine ce ba aiwatar da kowanne haƙƙi hukukin lahi wa rasuli akwai haƙoƙin Allah da manzo na yi musu biyayya na bin umarninsu da barin abin da suka hana hakanan hukukin halki haƙoƙin halitta gaba ɗaya ka hukukin abawaini na iyaye wal karaba na ‘yan uwa, waljar na makwabci, walzumala na abokanan karatu, shi ne mate naka, classmate naka, zumala waɗanda eh, karatu ya haɗa ku a class ko a primary ko a secondary ko a university suna da haƙƙi. Sannan wal ashab na abokananka, wal azwaj na mata, wal aulad na yara, hatta hirra hatta kyanwar da take gidanku tana da haƙi wal himari hatta jakin da yake gidanku wal kalb karen da yake gidanku wal kail da dokin da ke gidanku filbaiti wanda yake gidanku wa hatta shajar har da bishiyoyi da suke aka daddasa a cikin gidanku kowanne ɗaya yana da haƙi ta yadda za ku tabbatar da wannan wata mata ne ta mutu ta shiga wuta akan kyanwa ta kama kyanwa bata bata abinci har kyanwan ta mutu kamar yadda ya zo hadisi mahiya tarakata ta akulu min hashashil ardi ta ɗaure kyanwar yunwa yunwa ta kashe kyanwar ta shiga wuta wani za ka gane a gane akwai karuwar da kuma akan kare ta shiga aljanna karuwa ce ‘yar wuta ta ga kare yana ishirwa yana yana so ya kashe shi kuma yana zaune kusa da rijiya san kare ba zai iya jefa guga ya janyo ruwa ba da ta gani ta sha ruwa ta ce fa wannan karen fa da yake kusan mutuwan nan fa kishirwa take ji amma ba za ta iya ɗebo ruwa ba sai ta sa guga ta fito da ruwa ta ba karen ya sha ya farfado sai aikin da ta yi ya birge Allah ya ce hasa ta aljanna kaga dabbobi kenan suna da haƙi musamman jakin ku na gida ka lafta masa kayan da ba zai iya dauka ba ko ka dinga zane jaki ko doki duk mutane suna yin wannan in ka karanta littattafan abin nan dala'ilun nubuwa za ka je wata rana rakumi ta kawo karan mai shi gun manzon Allah jaki ya ka zo karan mai shi yana zalunta na haka bishiya ma misali an yi dashen bishiya a gidanku ka ki ba wa bishiyan ruwa har ta mutu ka yi kisan kai ne ta da kai baka sani ba ko bishiya ka cire reshe ka jefar ba tsara kai ya bushe a yi girki da shi ba haka kawai mugunta ka fusgo ka jefar shine wanda maulana sa'adatul anam yake cewa fa inna zal khalqa ibadullahi fala tadir akhi ibadallahi yace duk halittu da kake ganin su nan bayin Allah ne ka shadi dan uwana karka cutar da bayin Allah قال تعالى فآت ذا القربى حقه Allah ya ce ka ba wa makusantanka danginka wato haƙƙinsa wal miskina ka ba wa miskini haƙƙinsa wabna sabili ka ba wa matafi haƙƙinsa daga dukiyanka saboda dukiyan da aka baka ba na kai kadai bane duk wanda yake da bukata to yana da haƙƙi a dukiyarka ka ɗauki bukatarsa ka bashi ذلك خير للذين يريدون وجه الله wannan shine yafi alkhairi ga waɗanda suke son su samu Allah suke son su haɗu da Allah wa ulaika humul muflihuna waɗannan kuma sune masu rabo an jabir ibn abdullahi anna abahu kutila yawma uhudin shahidan wa alayhi daynun fajtadda al-ghurama'u fi huquqihim daga jabir bin abdullahi ya ce an kashe baban shi ranar uhud shahidi sannan a kansa akwai bashi sai masu bin bashinsa su ne algurama suka tsananta akan neman haƙinsu kala jabir sai jabir ya ce fataitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam fa kallamtuhu na zo gun manzo Allah sallallahu na mishi magana fasalahum sai ya tambaye su an yakbalu samara haiti wayuhallilu abi ya roƙe su ya ce ku karɓi ‘ya'yan bishiyan garkana garkana kamar misali yana da garkana mangoro ko na dabino su je su ɗebe mangoro su ɗebi dabino kawai ko ya isa biyan bashin ko bai isa ba su yafe mishi shine wa yuhallilu abi su yafewa babana fa'abau sai suka ƙi falam yu'tihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ha'idi manzo bai ba su garkana ba ha'id shine garka walam yuksiruhu lahum kuma bai raba ya ba su ba walakin qala sa'udu alayka sai ce min karka damu da safi zan zo wajenka yace mishi karka damu zan zo da safi wajenka fagada alaina ya zo da safe gunmu hina asuba da yawaye gari fatafa fi finnakhili sai ya kewaya cikin gonan dabino wada'a fi samari habil baraka sai ya yi addu'a wa ‘ya'yan dabino ya ce Allah ya yi wa wayannan ‘ya'yan dabino albarka kala sai ya ce fajazistuha sai na girbe sai na girbe da binon faƙadaituhum hukukahum na biya su duk haƙƙinsu wa baƙiyat lana min samariha baƙiya kuma duba ba su da suka ƙi karɓa ya ce da yawa ma kuma daga 'ya'yan wannan dabinon yawa ya rage bayan na biya bashin fajitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bidhalika nazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na bashi labarin abin da ya faru faƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallama li umar wa huwa jalisun sai manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya gaya umar lokacin yana zaune isma ya umar ma ya kulu ka ji abin da yake faɗa قال عمر رضي الله عنه سي عمر رضي الله عنه يتي ألا يكون قد علمنا أنك لرسول الله فوالله إنك لرسول الله da ya ce zo ka gaya wa umar umar zo ka ji abin da yake fada shine sai umar ya ce ai wannan yana nuna kenan kai yana nuna kai manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ka je ka yi addu'a a garkan da ana ganin ba zai biya ko rabin bashi ba sai gashi garkan ta yi albarka an biya bashin har abu da yawa ya rage wanda mai yana nufin Allah ya kuna kad alimna ya ce wannan yana kar ya sa ya zamo ba mu san da kai manzan Allah ba ne ya ce ya ce tufa wallahi ina rantsewa da Allah innaka la rasulullah saboda wannan mu'jiza ce cikin mu'jizozin manzo Allah an amri bin sharid ku rubuta an a wajen an amri bin sharid an abihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatuhu rawahu al-bukhari mu'allaqan wa abu dawuda musnadan layyul wajidi shine makalewan wanda yake da abu makon wanda yake da abu kana bin mutum bashi yana da kuɗi amma ya ƙi biyanka shi ne layyul wajiji din makalewansa makon wanda yake da shi kuma kana binsa bashi ya ƙi biyanka to shi wannan ya ce yuhillu irdahu yana halalta cin mutuncinsa wa ukubatahu kuma yana halalta maka kai shi a kai shi a kulle shi abinda manzo yake nufi duk mutum da ka tabbatar yana da abu kana bin sa bashi haƙƙinsa wato yaki biya to ya halarta ka ci mutuncinsa ka zo cikin jama'a ka ce ne ka ban kuɗi na ko in kai ka a kulle ka ya halarta ma'ana in kai haka ba kai laifi ba in kai haka ba kai laifi ma'ana ya halaltar maka da yin haka akan haƙƙinka ne kai haka amma bisa makarimul akhlaq wanda muka karanta na baya to da bukatan kai kawai ka yafe mishi ne eh kamar yadda qur'ani yana baka haƙƙinka sannan kuma zai nuna maka abin da da in kai yafi din zai gaya maka misali ya ce wa jaza'u sayyi'atun sayyi'atun misluha haga ya baka haƙƙinka in mutum ya zage ka ka zage shi da irin zagin da ya ma shi kenan ba kai laifi ba ya ce ma shege ka ce shege shi kenan ku je shege shege shi kenan in gane amma ya ce faman afa wa aslaha ba ajruhu ala Allah wannan ya dawo maka ya dawo da kai layin makarimul akhlaq ne to saboda haka akan bashinka in ka cukume shi ba kai laifi ba in ka kulle shi ba kai laifi ba saboda akan haƙƙinka ka yi amma in son samu ne to shi kenan kawai ka bar shi da Allah sai na talatin da shida a nusratu zalimi wal mazlum taimakawa azzalimi da wanda aka zalunta duka an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما suka ce eh mun sani wanda aka zalunta za mu taimake shi dan an zalunce shi ne mu kwato mishi da haƙƙi to ta yaya kuma za mu taimaki kuma wanda ya yi zalunci ƙala sai ya ce ta akuzu fauka ya dai za ka kama saman hannayensa ma'ana ka hana shi zalimci idan ka hana shi zalimci to ka taimake shi shi ma wannan yana nuna ma shi a musulmi ba na bari ba na bari kowa da irin nau'in taimakon da za ka mishi rawahu muslim muslim ne ya rawaito a cikin mutane ma akwai wanda shi ba zai taba yadda kawai yana gani ana cutar mutum ya shigo ba Allah ya bashi wannan makarim da akhlaqi in ya gagara ya kwato haƙƙin a gun wanda ya zalunta to shi zai biya shi zai biya akwai wani yaro yana nan wata mata wata yarinya tana talla kawai wani ya zo ya buge ta kayan tallan ya zube a hikaya ya zube da ya zube da ya zube sai ya tsaya ya cukume wanda ya zubar da kayan ya ce sai ka biya ta kirga kayanki na nawa ne gaba daya wanda ya zube ya yi lissafi ya cukume shi sai da ya ɗauka ya biya ta ne shi ɗauki tattare kayanki kawai ki shi ne nuzuratul mazlumi din nan karka yadda kana ganin mai rauni an cuce kawai kai shi duka zuba masa ido ba hali ba ne mai kyau wannan na talatin da bakwai mulatsafatu sufaha'i wal li'ami a sufaha su ne masu wauta wanda ba su san haƙƙin kowa ba sai haƙƙinsu akwai wanda tun da yake bai taba baka ko sisi ba kullum kana bashi abin da yake nema in rana ɗaya ka hana shi zai zo ya dinga zaginka su ne ake cewa sufaha jam'u safi mutum da bai san wani yana da haƙi a kansa ba shi kawai abin da ya sani haƙƙin da yake da shi a gun wani kuma dole a masa asufaha alli'am kuma jam'i na la'im la'imi shine mutumin da wato shafihi maimako wanda baya ɓamɓaruwa san ba za ka iya ɓamɓare shi da ko sisi ba shi ne mutukar rowa kenan wanda yana da wahala da mu'amala da mu'amala da shi ko su kulfis ne na yaransa ba zai iya biya ba da Allah in ya je shago zai dinga tattare wannan naira dari ya tsufa wanda ba za a karba ba wannan ma naira dari biyar ya tsufa ba za a karba ba wannan a yayyage irinsu irinsu irinsu irinsu zai tattara wanda ya san ba za su yi amfani a gunsa ba sai zai samu akawunta ya ce gahi akwai irin wayannan mutane mutane kala kala shi yasa in kana karatu kana sanin komai shine la'imi kenan diddunsa shine karim eh shi kuma mutumin da yana haƙura da bukatunsa akan bukatun wani akasin la'imi to wayannan mutane guda biyu duk wanda ya dace Allah ya raba ya raba shi da su a rayuwarsa to zai rayuwa mai kyau zai yi nasara amma duk mutumin da ya ga a cikin abokanansa akwai sufaha akwai li'am a yan uwansa akwai sufaha akwai li'am ya shiga uku su ba za su ci gaba ba kuma ba za su bar shi ya ci gaba ba ka gane irin su ne wanda dan ka futa inda za ka dauki naira miliyan ɗaya ka ba su jari dan ka futa ka gane yayi zai je ya kashe miliyan ɗin sai zo ya ce wane bai taɓa yi min komai ba ya zage ka ya za ka yi da wannan mutumin to shi ne yana daga cikin makarimul akhlaq mulatafar su bin su a hankali saboda idan ka ce za ka musu sakayya irin nasu za su mayar da kai ka zamo kamar su ne kai ma ka zamo tsafiki ka zama tolayi shi yasa sai dai ka bi su a hankali an abi musa kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana man ka abin nan kana man kana qabla min bani isra'ila akwai wani wanda ya kasance daga cikin banu isra'ila gabaninku iza amila al'amilu minhum bil khati'ati nahahumun nahi ta'ziran in wani aikata aikin zunubi kuskure sai mai hani ya hane shi ta'ziran da tsawatarwa فإذا كان من الغد جالسه وأكله وشاربه ka'annahu lam yarahu ala khati'atin bil amsi yace jiya ya gan shi yana aikata zunubi ya hana shi ya tsawatar mishi sannan gobe kuma zai zo ya zauna tare da shi ya ci abinci tare da shi ya sha ruwa tare da shi kaman bai gan shi jiya akan wannan kuskure akan wannan laifin ba ta yaya mutumin da zaka gan shi yana laifi ka hana shi kuma kana tare da shi a laifin tare kuke yayi duk wanda yake da mummunan hali to haƙƙinka ne ka hana shi amma bai kamata ka yi mu'amala da shi ba kai to shine yace falan mara a falan mara Allahu azza wa jalla zalika minhum da Allah ya ga suna yin haka su banu Isra'ila da raba quluba ba'dihim ala ba'd sai yadda ki zukatan wasu da kuma zukatan wasu ma'ana yasa gaba a tsakaninsu ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وإيسى بن مريم صلى الله عليهما sannan ya la'ance su a harshen annabi dauda da annabi isa ma'ana annabi dauda da annabi isa suka la'ance su kamar yadda ya zo a cikin qur'ani zalika bima asaw wa kanu ya'tadun la'antan sun la'ance su ne saboda sabon su da kuma yawan cin zalinsu sun kasance suna cin zali wallazi nafsu muhammadin sallallahu biyadihi sai manzo sallama ya je rantse ya ce ina rantsewa da wanda ran muhammad sallallahu alaihi sallama yake hannunsa la ta'murunna bil ma'rufi imma wallahi ku dinga umarta da abu mai kyau wala tanhawunna anil ma'rufi ku dinga hana abu marar kyau wala ta'khuzanna ala yadi safihi ku kama hannun mai wauta da muka yi magana a kansa ma'ana ku hana shi wauta ku bi shi a hankali wala ta'turannahu ala alhaqqi atran ku dawo da shi ku daura shi akan gaskiya dole sai bi gaskiyan أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم ko Allah ya sa gaba tsakaninku kuma kamar yadda ya sa gaba tsakanin banu Isra'ila ya la'ance ku kamar yadda ya la'ance su rawahu tahawi fi mushkilil asar imamu tahawi ya rawaito a cikin mushkilil asar kaga anan yace wala ta'khudhunna ala yadi safihi ma'ana safihi ku hana shi wautansa da rashin hankalinsa la'imi ku hana shi makonsa kar ku yi fada da su na talatin da takwas isaful aramili al'aramilu jam'ul armila in an ce armila wahiyar mar'atul lati mata an ha zaujuha matar da mijinta ya rasu ita ake cewa armila jam'i aramil aramil to kaga ita ba ta da mai daukan da wainiyarta la'alla tana da yara la'alla ma suna gidan haya da mijin in kudin hayan ya kare ma za a kore ta a gidan yawanci za ka zo ka samu aramil matan da mazajensu suka rasu kafin su yi aure suna fuskantar matsaloli da kalubale kuma za ka ga society ba ruwansu da su in ka ga wani ya kawo mata wani abu so yake so yake ya aure ta kawai ba wai zai taimaka mata ne don Allah ba ga marayu a gabanta wanda yake ɗaukan ɗawainiyarsu ya rasu shi kuma daga mutum ya rasu dama duk dukiyarsa kudinsa ya zamo gado saboda haka a kudinsa da ya bari ma idan aka bata wani abu ma tana siyan abinci za a bata a matsayin bashi ne saboda haka idan aka raba gado a kasonta za a cire wannan kudin da aka bata ta ci abinci to kaga suna bukatan taimako irin su nawa a gari to yana daga cikin makarimul akhlaq mutum ya dinga bibiya ya dinga sanin bazarawa ake cewa ko? to a can gidan wane ai akwai wacce da aka sake ta Eh, ko akwai wacce wacce mijinta ya rasu Eh, kamar azumi irin wannan aika musu shinkafa aika musu suga in sallah ya aika mata a tufa yaranta a mata dai wannan yana cikin manya-manyan makarimul akhlaq halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa isafuha ali'tina'u biha isafin ta kamar da dazu muka karanta to kula da ita kula da ita wal infaqu alaiha da daukan dawainiyarta qabla an tankiha gabanin ta yi aure eh عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا ينام قدوبة تالي لا دائر ونا الصائي على الأرملة والمسكين wanda yake wahala ɗawainiya a kan bazawara ko ka ce wacce mijinta ya rasu ko akan miskini yake ɗawainiya kaman mujahidi ne wanda yake jihadi fi sabilillahi ladan jihadi fi sabilillahi kuma shi rawin ya ce ina zaton ina zaton manzo kuma ya ce ka sa'imi la yuftiru kamar mutum ne kullum yana da azumi babu ranar da babu ranar da ba shi da azumi wa kalqa'imi la yanamu kamar mutum ne kullum da daddare yana kiyamun laili baya bacci irin ladan da zai samu rawahu ibn hibban ibn hibban ne ya rawaito ku duba dai tarin lada irin wannan cikin wannan makarimul akhlaq makarimul akhlaq na 39 kafalatul aitami renon marayu ana cewa aliyatama ana cewa al'aitam duk jam'i ne na yatim amma an ce aliyatama yana ɗaukan jam'in yatim namiji muzakkar yana ɗaukan jam'in yatimatu ta mata kusan da wannan an ce yatama jam'i ne na yatim muzakkar yatima mu'annas alyatimu maraya man mata abuhu faqat wanda babansa ya rasu shine kawai ake ce mishi maraya a shar'ance banda wanda mahaifiyarsa ta rasu babansa yana da rai ce yasa ake cewa maraya a ɗan adam wanda babansa ya rasu ko da mahaifiyarsa tana nan maraya ne maraya a dabba kuma dabbar da mahaifiyarta ta rasu gane? to wannan shi ne a luga a larabci ba saɓanin yadda yanzu ake yaro ga babansa mahaifiyarsa ta rasu sai a ce wannan yaron maraya ne ya zama maraya ne saboda babu mai ɗaukan ɗawainiyarsa dama uba shi ne yake ɗaukan ɗawainiya ba uwa ba to saboda haka ya ce man mata abuhu fakat wa kafalatuhu renansa ana nufin tarbiyyatuhu kula da tarbiyyansa wal infaku alaihi ciyar da shi wal inayatu bihi da kula da shi wa bidirasatihi da karatunsa wa ilajihi da maganinsa in yi rashin lafiya wa sha'anihi kullihi da dukkan lamarinsa hali dan uwanka ne ya rasu ka ɗebo ‘ya'yanka, ‘ya'yansa duka ka kawo gidanka, duk abin da kake wa ɗanka ka mishi. Zai mance ma da babansa ya rasu, abin da yake nadir abin da yanzu ba a yi kenan. Ko makwacinka ya rasu ka ɗauko ɗansa, ‘yarsa su girma a gabanka, kulfistinsa, ciyarwarsa, asibitinsa, komai a kanka. in kuma kai mai karamin karfi ne misali ka ɗauki iya abin da za ka iya misali dan uwanku ya rasu kuna da yawa wannan yaron a bawa ne wannan yaron a ba ku ku raba yaran a tsakaninku kowa wanda aka bashi nan ya ɗauki ɗawainiyansa ta can kan yadda yake ɗaukan ɗawainiyar yaransa kansa wannan abu ne muhimmi sosai a musulunci har Allah yake cewa wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim dhurriyatan ti'afan khafu alaihim to mutane su ji tsoro in su kwatanta da kansu a ce su ne suka bar yara ƙanana masu rauni ana tsoron abin salwantansu a tarbiyyance salwansansu ba wanda zai ba su abinci ya za ka ji ba za ka ji daji ba to kama haka nan wanda ya rasu kai ma za ka rasu ka bar yaranka to ka shaɗe kar ku ga yara marayu ku yi watsi da su ku rabu da su abin mamaki foundation a Nigeria wanda muka sani na marayu yatim care foundation shine wannan wanda yake na wanda matar bukar abba ibrahim ta yi wanda ya kamata ba duk gari ba ma duk anguwa akwai foundation wani asusu da ake tara kuɗi ana ɗaukan ɗawainiyar yara marayu na cikin wannan anguwa amma mutanenmu 'yan nigeria ba sun aiki alkhairi ba وقال تعالى يسألونك ماذا ينفقون suna neman fatawa me ya dace su dinga kyautansa a gane tambaya aka yi akan wani abu Allah ya bada ansa akan wani abu da baki misali wani abu ne idan na bayar na fi samun lada abinci ne ko nama ne ko akuya ne ko kosai ne ko dan wake ne wanda idan na ba da shi ko kuɗi ne na fi samun lada to sai Allah ya ga wannan tambayan ba shi ya kamata a tambaya ba ya kamata ne a ce wa ya kamata wa ya kamata in zan yi kyauta na bawa to sai ba da an san abin da ya dace a tambaya ya bar tambayan da aka yi shi ne zuke ce mishi usulubul hakim cikin ilimin badiya ba kwa ga cewa ya ma za yunfi kuna ba? Me ne ya dace su bayar? Kul sai Allah ya ce ma an faktun min khairin ba wannan ne muhimmanci ba, ko ma menene dai na alkhairi in za ku bayar? Falil walidai ne iyaye ne ya kamata farko, kaso na farko ya zamanto iyayenku sun fi damunku. su ya kasance su ne farkon wanda za ka ba wa abin da yake hannunka. bayan su wal aqrabina yan uwanka makusanta bayan su wal yatama marayu bayan su wal masakin miskinai su ne wanda kullum sai sun nema za su samu su ci wabin sabili bayan su matafi saboda galibi matafi yana shiga matsala gane wa ma tafalu min khairin Allah yace ko ma menene na alkhairi kuka aikata fa inna Allah bihi alim Allah ya san me kuka aikata na alkhairi an sahal qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza manzo sallama yace ni da wanda yake renan maraya mai daukan dawaniyarsa tare muke a cikin aljanna haka sai nuna ya tsansa sababa na nuni da na tsakiya haka haka muke a aljanna ni da mai rukon maraya mai daukan ɗawainiyarsa wa farraja bai na kuma an yi haka kenan ya haka haka to kaga kai me za ka aikata a ce ga ka ga manzan Allah a aljanna in ba rukon maraya ba aljanna ta manzan Allah daban ne fa ba kamar aljannan kowa ba ne wannan aljannar a ce kana tare da manzan Allah da wannan aiki sai da wannan aiki rawahu malik balagan wa rawahu bukhari muttasilan imamu mali ya rawaito shi balag an ce balag ba da sanadinsa cikakke ba misali balagani ba labari ya isa guna cewa manzan Allah ya ce kaza shi kuma Bukhari ya rawaito shi da sananinsa tarar har zuwa ga kun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama makarimin akhlaqi na arba'in wanda da shi za mu tsaya shine tarbiyatul mambus ɗaukan ɗan da aka gan shi a jefe kaga wasu yaro misali saboda sababbai da yawa hakan ya jifansa a jefi a bar shi yawanci irin wannan irin karuwai ne 'yan mata fasikai in suka haifi ta shege to shine sai da asuba sai su aje su kai su ajiye wani gu inda mutane suke wucewa don wani ya gani ya dauka su kuma su je su tsabtace kansu kar a gane sun haifi shege yawanci haka ne wasu kuma suna yi saboda talauci Allah ya ba su da amma ya za su yi su ma ci da sha da kyar yaya za su yara nan ta yaya zai rai dan su ne amma talauci zai sa su kai su aje shi la Allah wani bawan Allah mai kuɗi mai hali ya tsinci yaro ya je ya yi rayu ya rayu rayuwa mai kyau ya girma a wajen su sababai ne da yawa wata kuma idan suka bata da mijinta ta haihu sai ta je ta jefar da ta saboda menene ba wa mijin haushi irin wannan yana kasancewa da yawa yanzu kasashe da suka ci gaba ana yin foundation na irin wannan wanda har yanzu kiristoci suna yi kiristoci ba yanzu abin nan asibitin musulmai suke zuwa su ce diddan da aka haifu a gane matar da ta haife shi ya ta mutu ba shi da galibi mu a bamu sai su je su kiristantar da su haka na yara da yawa lokacin abin da boko haram an kashe iyayensu marayu sun ɗiba yaran musulmai sun je sun kiristantar da su a yayin da mu musulman mu ba mu ma san da ana yin haka ba wani ma in ya gani zai ce a watakila ma wani shege ne wata ta zo ta ce bari zan kai shege girma a gidana ne to ya yana cikin makarimul akala ai dan adam ne ko da shege ne dan adam yanzu dabbobi ba shegu ba ne eh akwai wanda wata dabba da aka ce yau ka taba ji an ce akuyan nan akuyan nan da dan tauren nan za a zo a daura musu aure eh ko ku zo yau za a yi auren wannan ragon da wannan tinkin ai duk shegu ne ai amma ana renon su ana kula da su shi ran ake dubawa ran ake dubawa shine almambuzu as-sabiyul multaqab la yu'rafu abawahu almambuz shine yaro da aka tsinta ba a san waye babansa ba yajibu alal multaqidi wajibi ne akan wanda ya tsince shi ri'ayatuhu renansa kula da shi au alal hukuma ko akan hukuma in akwai hukuma gamman in babu hukuma wal muslimina wato da musulmai kan musulmai in kana fakiran idan yaron an jefar da shi ba komai tare da shi mutanen da wani lokaci za su fitar da yaro su jefar da shi su sa mishi wata alama ko a bayansa ko wani abu sai su sa dinarai gwalagwalai karkashinsa su zo su jefar da shi wanda ya tsinta sai ya ga gwal diamond kudi da yawa tare da yaran abin da suke nufi ko da wanda ya tsince shi talaka ne da wannan kudin ya reni yaron shi yasa anan aka ce in kana fakiran in tare da yaron ba tsince shi da kudi ba to kai ka ɗauki nauyi kyauta ka ɗau nauyin nauyin ɗawainiyarsa lafiyarsa cinsa shansa suturarsa sukulfinsa ka gina shi ya yi karatu har ya gama yutubasi ya zama mutum shi bai ma san da cewa a ce kai ba babansa ba ne aikin alkhairi ne sosai an sunayin abi jamila rajulun min bani sulaim sunansa sunayin kunyarsa abu jamila annahu wajada mambuzan fi zamani umar bin khattab ya samu yaro jefaffe ya tsinta a zamanin umar bin khattab kala sai ce fajitu bihi ila umar bin khattab na kawo yaro gun umar bin khattab fa kala ma hamalaka ala akhdhi hadhihi nasama me ya kai ka da dauko wannan ran an ce na sama mutum kawai ko namiji ne ko mace ne shine annasama kun gane shine annasama wanda ba a san namiji ne ko mace ba ma'ana za ka iya cewa namiji mutum na sama ta mata na sama ka gane sannan na sama ran mace ce gane yanzu misali gangan jiki yana rayuwa da rai ba in aka zare ran shikenan gangan mutum gangan jikin ya zama mace ce to shi kuma ran ai yana na a raye a lahira to da wanne ran shi kuma yake rayuwa to ran da ran yake rayuwa a kabari ko a lahira shi ma ana ce masa na sama gani itlaqat ne lugawiyya faqala sai ce wajadtuha sa wajadtuha da'atan fa akhadtuha yace na samu wannan nasamar wato ta ɓata a jefe sai na ɗauka. Faƙala lahu arifuhu ya amiral mu'minina innahu rajulun salihun. Sai wanda ya san wannan mutumin sai ce ya amiral mu'minina wannan mutum fa mun san shi mutumin kirki ne salihi ne. Faƙala lahu Umar a kazalika ƙala na. Ya ce haka ne? Sai mutum ya ƙara cewa eh haka ne. ma'ana mutumin da ya ce wannan mutumin salihin ne umar dan ya ƙara tabbatarwa ya ce da gaske kake salihin mutum ne shi sai mutumin ya ce eh saboda ba mutumin ya tambaya ya ce kai salihi ne ya ce eh ni salihi ne ba haka ba ne a gane faƙala umar bin khattab izhab fa huwa hurrun ya ce ɗauki yaron ka tafi da shi shi ɗa ne ba bawa ba ne ma'ana duk wanda ka tsinta ba zai yiwu kamar yadda shi bawanka ba hurun ne ɗa ne kamar ɗan kowa walaka wala'uhu wa alaina nafaqatuhu walaka wala'uhu ma'anansa inda yaron zai rasu ba gano iyayensa ba kai ne zaka gaje shi in an ce wala'u shine wanda zaka gada kuma ba ɗanka bane ne kamar bawanka ne ka yantar ya rasu ba shi da mai gado za ka gaje shi sai ya ce wa alaina na tuhu duk ɗawainiyansa kuma yana kanmu duk abin da yake bukata ka zo mu baka a baitulmar kaga wannan yana nuna a tsarin musulunci ana yin gida na kula da irin yara irin wannan kamar yadda ana yin gida ko ministry ministry da za a kula da yara waɗanda aka tsinta ministry da wanda za a kula da tsofaffi da dattawa waɗanda ba su da 'ya'ya masu ɗaukan ɗawainiyarsu amma yanzu duka babu gaba ɗaya rawahu maliku musnadan wal bukhari ta'alikan imamu mali ya rawaito wannan ne musnadan sannan shi bukhari ya rawaito shi ta'alikan assalamu alaikum na'am
baitin da shehu yake cewa linnal fi aibun lil fuadi aibun